hijiratuhu ilal madinati sallallahu alaihi wa sallam hijirar ma'aiki kenan zuwa madina daga makka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة ثم لما رأوه يزداد صعبا كل يوم منهم إليه انتماء صل يا ربنا وسلم على من هو وإذا أسلم الفتى فأبوه منهم عنده وكلب سواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة رأه ما رأوه منه فرم قال له كيف تقتل القتلاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وأتاه بمكرهم جبرائيل فبدا كيدهم وخاب الدهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ففداه بنفسه ذلك الليث علي ونعم هذا الفداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء أثره فمر عنهم ولم يخالد لذاك الولي منهم عناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء نثر الترب بالرؤوس فكل عينه مثل قلبه عمياء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ومضانا وطيبة أطيب الخلق فطابت بذيبه الأرجاء صل يا ربنا وسلم على من هو وللخلق رحمة وشفاء كان صديقه الكبير أبو بكر رفيقا إذ أزت الرفقاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وكفاه بجانهم وذو النجدة منهم وقبها الاكتفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وسكن البدر المنير بثور لم يدره من الإداء أواء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء شرف الله دار ثور فقار الكهف منه وشرفت سيناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وبمر السنين يزداد مجدا حسدته لأجله زيتاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ما لزيتاء ما لسينا أما للكهف كالقارب الهدي بالتقاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء واتاه الكفار من كل ناو واستمر التأثير والإجراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء والرفيق الرفيق من عينه الودى فإسال السحابة ودفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء والنبي الأمين أقوى نبد الخوف منه وزاد فيه الرجاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء نسج العنكبوت درعا حسينا ضاعفته ببيدها الورقاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ثابت قبلهم قوم موسى وهو أرض قديم فسيعة فيهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وقريش من أهله في فناء إلا قال تاهت وما يكون الفناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ثم سار الشمس الوجود بليل مع البر أفقها البيداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء واكتفاها سراقة لسراك النور منها كأنه الهرباء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء سير الحسب تاته الأرض بارا غرقت في سابه جرداء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وفدى نفسه ببذل خضوع حين منها لم يبق إلا الدماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وهباه وعدا بإسوار كسرى فأتاه من بعده وفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء واتته من أم بابد دعا وذل قلت هائل أجفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء حلب الدرع أجبع الركب منها بناء وزاد عنهم إناء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء hijira kenan ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda tana cikin azamu ayyami Rasulullahi idan yanda Imam Bukhari ya sa wa littafin sa suna wato Al-Jami'ul Musnad Sahihul Mukhtasar sunan sahihul bukhari kenan aljami'ul musnadu sahihul mukhtasar min umuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi to ayyamu rasulullahi yana daga cikin ayyamu rasulullahi manya manyan kwanakin manzon Allah a duniya ranar fita hijira tana daga cikin ayyamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to shine zamu karanta ta wannan yake cewa summa lamma ra'awhu yazdadu sahaban sannan yayin da su shawa suka ga manzon Allah yana ƙaruwa da sahabbai yana ta ƙaruwa da sahabbai kulla yawmin minhum ilaihin tima'u a kullun dangantuwa zuwa gare shi ta tabbata daga wurinsu kullun ƙara samun masu dangantuwa zuwa gare shi ake yi da sahabu rasulullahi kullun ƙaruwa suke yau ɗaya gobe biyu yau ɗaya gobe uku hakan nan hakan nan hakan nan sai zaizayowa ake daga can jikin kafirci ana dawowa ga imani wa idza aslama al-fata sannan idan matashi ya musulunta a cikinsu to fa abuhu minhum ubansa da yake cikin su kafirai wa kalbun da shi da kare sawa'un inda sai su ga ya zama daidai a gurinsa in dai ba ma guje ne makiyin Allah mai su daga gunki yana yaki da manzon Allah babansa to sai su ga babansa da shi da kare ya kuɓi ce kai wani wani irin mutum ne hakan nan ka gani da ko yana mutukar son uban yana girmama shi yana abin nan amma sai su ga idan uban yana daga cikin makiya manzo Allah sai su ga kaman da shi da kare da ɗaya ne eh da shi da kare da ɗaya ne zai ka ai kakan bayo karan kama abinci ko haka sama masa dan gurin kwana to duk zai uban da ya abu amma da gani yanda kaman kare yake a wurin sa bai wuce haka ba ra'ahum ma ra'awhu minhu to abinda suka gani daga manzo Allah sai firgita su faramu qatilahu sai suka nafi in kisa gare shi wai za su kashe ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama shine imma shehu Yusuf na bani yace to kaifa taqtulul qutala'u ta yaya gawa za ta yi kisa ai su gawarwaki ne ai ka gani amwatul gairu a haya'in yaya kasassu za su yi kisa ta kaka kaifa taqtulul qutala'u ka gani wa atahu bi makrihim jabra'ilu malaika jin nan da nan yazo daga fadar Allah yazo ya kawo sako ga fadar manzon Allah na abin da duk suke shiryawa a cikin janibin ma'aiki gashi an je an yi taro a gidan kusayyu kusayyu bin kilabi nan ne darun naduwati ko inda ƙuraisha suke kulla komai ko su warware komai an je an abin nan shi ke nawa idan kurdu kallabi na kafa rulu yuzbitu ka auya katulu ka auya kurju ka sun ɗayan abu ɗayan uku sun zartar za su yi to abinda suka abinda suka tsaya a ƙarshe shine cewa kisa sun shirya kuma cewar a samu saurayi daga cikin kowace ƙabilu kowane gida daga gidajen ƙurashawa a sami mutum ɗaya matashi su za su je su haɗu su wannan aika-aika shi kenan banu hashimin jinin ɗan uwansu ya yatsu kenan a cikin dukkan gidajen ƙurashawa idan suka doshi wannan gida to ai wannan gida ma haka wancan to da za su iya ba za su iya da su ba baki ɗaya ko to hakan nan abin nan ɗin yake to shi kenan ya je to sai jibril ya zo gaya masa ce ga abin da aka shirya a darun na duwati za a yi maka saboda haka ubangiji tabaraka wata'ala ya yi ma izini inda sabanka ka tura su to ka bi su can ka fita yau din nan ka fita saboda haka na na aisha ta ce cewa kamar yadda ta gaya mana ruwayar buhari dama kullum da safe da yamma sai manzon Allah ya zo gidanmu sau a ranar ce muka gan shi da tsakar rana ya zo ya kwankwasa wa abubakar kofa shikenan da ya shigo ya ce a kowanne a nan ya ce ya rasu lai sai da ‘ya'yan kadiga sun sai aisha ne da asma'u kawai ya ce to yi kenan ya ce allah ni izini na fita yau saboda haka abubakar ya kuka ya ce ya rasu lai abotarka a cikin tafiya wato ina neman abotarka a cikin tafiya shi kenan manzo allah ya izini gare shi shi kenan kuma ya zama da taron suka to shine jibril ya zo masa fa bada kai duhum makircinsu sai ya bayyana wa khabar da ha'u dabararsu kuma ta taɗi ya zama na bata yi nasara ba fafadahu bi nafsi zalikan laisu aliyun wannan zaki shine aliyu bin abi ɗalibin in fa ana zancen sa dokantaka in ana zancen uwa a cikin bangaje maƙiyan manzan Allah maƙiyan Allah to in aka ce aliyu bin abi ɗalibin sai a yi shiru kuma eh ƙarshe kenan ai zalika laisu bani galibin kenan yawa wato wannan zaki shine Ali bin Abi Talib fa fadahu bi nafsi sai fanshi manzon Allah da ransa ma'ana a kan shimfidar manzon Allah in sun shigo gidan ai kaga kan shimfidar za su nufa ko in suka ji shiru shiru bai fito ba za su kutsa kai ciki shikenan saboda haka sayyidina Ali shi ya kwanta akan shimfidar ya lullaba kuma da mayafin manzon Allah saboda haka in sun zo su kashe shi tadhiyya farko kenan a musulunci tadhiyya miƙa wuya- miƙa kai kenan na farko a cikin musulunci miƙa kai zuwa ga halaka don kare annabi na farko a cikin musulunci ali ibn abi ɗalibin amirul mu'minin karramallahu wajahu shine farko gaba da kowa a cikin wannan to saboda haka shikenan ah, wa ni'ima hazal fida'u ma dalla wannan fansa ta ali ibn abi ɗalibin da ya fanshi manzon Allah da ransa hasa ruhu sun sun tsare shi a cikin gida a zatansu sun kewaye gidan an fahimta house arrest kenan fa marra anhum manzo Allah zai shuɗe ta kansu walam ya halus kuma a ana'u ba wata wahala da ta iya saduwa ta iya cimma lizakal wali ta iya cimma wannan masoyin Allah wannan waliyan Allah minhum daga su kafiran ya ce masa waliyu saboda abin da ya tabbata a jinsa inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata to wallazina amanu dinnan malaman tafsiri sun ce Ali bin Abi Talib ake nufi yawa to shine ce mazalika wali to inna ma waliyukum Allahu kuma sannan waliyu shine maula ko to kuma man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda nake mai gidansa to Ali bin Abi Talib mai gidansa ne ai maziya ce daraja ce Abubakar ba kamar sa Umaru ba kamar sa Usmanu ba kamar sa to amma wasayyiduhum laysul kata'ibi babu eh ba kamar sa shine shehu kaga sai da ya fara kawo Abubakar din ya kawo Umaru ya kawo Usmanu sannan ya kawo Aliyu amma sai ce wasayyiduhum tunda in dai manzon Allah mai gidanka ne to Aliyu mai gidanka ne gashi suna gaba da shi din amma ko mai gidansu ne wasayyiduhum laysul kata'ibi babuhu ka gani ko to shine abin da yake faɗa a nan A, nasarar turba a bin ru'usi manzo Allah ya yaryada turbaya a kawukansu su wa'annan dama yana fitowa da ya zo ya tsaya a zaure tukunan sai ya so- ya soma karatun yasin wal qur'anil hakim har zuwa wajen namin bayni aidin su don halkin su don fa alshana fa mura bisu shahatil wujuhu shikenan sai kawai aka saukan musu da allurar bacci anesthesia ta tashi hankali shigen ta sauka saboda haka ya fito alhalin sun riga sun shiga cikin wannan halin saboda haka ya dan kotar baya ya dinga zuzzuba musu aka kowanne ita wannan turbayar ta an yi kansil din mutum ne a cikin fadar Allah kawai dan wu- dan wuta ne ba wani yanda ba sauran kofar shigowa cikin rahamar Allah ko cikin yardar Allah ubangiji ka kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu so da yawa mutum yake ta tabar gazarsa yake ta wasa yake ta shakiyanci yake ta ziranci amma kayanta wannan kasa an riga an zuba masa ita bai sani ba ka gani Allah ya kiyashe mu to shi kenan aka zuba musu ita da sarar turbo kenan ya zuba mu- ya ya reda turba bin ru'usi a kawo kansu fa kullun kowanne daga cikin su ainihu amya'u sai idan su ta zama makauniya musu da kalbihi kamar yadda dama zuciyar makauniya ce ka gani sai suka makance kalban wa kalaban kenan zahiran wa baɗina wa madana hawa ɗaibatin adiyabul haliki mafi tsarkin halitta mafi daɗin ɗabi'ar halitta mafi kyawun halitta manzo Allah kenan maza ya zarce lil madina na hawa ɗaibatin jihar madina ya nufi jihar ɗaiba faɗa batil arja'u sasannin ɗaibatu ta tsarkaka ta daɗa ɗabi'ibihi da tsarkinsa ta tsarkaka da tsarkinsa a kana siddiqu hul kabiru to babban sahibinsa babban siddiƙinsa wanda ya kai mutuƙa a cikin gaskata shi shine siddiqu kenan wanda ya kai ƙoƙuwa a cikin gaskata manzon Allah shine abubakar kenan al- shine babban alkabar siddiqul akbar kenan shine abubakar shine rafiqan shine abokin tafiya shine abokin tafiyar manzo Allah shine rafiqan annabi idza azzatir rufaqa'u yayin da abokan tafiya suka wuya to wannan tafiyar ba wanda zai iya binta sai abubakar din a ina zai yiwu ai ba wanda zai bi wannan saboda duk makan shi ake nema ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an san abin da ake nufi da shi ka gani idza azzatir rufaqa'u kenan wa qatafahu fityanuhum samarun su suka bibi bayan sa wa zawun najdati minhum da ma'abuta karfin rai a cikin su suka bibi bayan ma'aikin Allah wa qubbiha al-ittifa'u sai aka mugusta bibiyar tasu ba ta ba ta nasara ba sai ta zama asara kansu wasta kannal badrul muniru bi sauri cikakken wata shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya faki kaga ce ya boye ya fake bi saurin a cikin kogon sauro sun iya ajiye manzon Allah lafazi wasta kanna ya fake kenan ya fake bi saurin akogon sauro an fahimta ba koyewa ba ya tabbata sai ya je Madina ba wanda zai taba shi ko kwarza ne yana da wannan yaqinin saboda haka fakewa yi bi saurin akogon sauro lam yadirhu lam yadirhu awwa'u haushin karnuka minal ida na makiya haushin karnuka su ne makiya lam yadirhu bai cutar da shi ba da haushin su bai cutar da shi ba sharrafa Allahu gara saurin ubangiji ne ya girmama ya darasa shi kogon saurin wannan dutsen saurin har yanzu ana zuwa ziyara gurin a gama ahidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa gara kafu minhu ina sai kogon ashabul kafi ya dinga kishi ai bai samu komai ba wannan waliyan da ya samu a cikin sa da yana fariya a duniya da manzo Allah ya fake a cikin kogon saurin ka san su ma fake da kayanun su suka yi ai a cikin kafi ko ko ba haka bane ne na ce suratul kahfi ba to kuma ana ta karantawa to saboda haka nan wannan kogon da ya fakar da waliyan Allah sai dinga kishi ashe shi bai samu komai ba a gani ko fagarul kahfu minhu kenan saboda haka wannan kogo na sabul kahfi ya dinga kishi daga kogon sauro wasta shirafat sai na'u ita ma tsurin sina dutsen tsurin sina sai ta dinga dago ido tana kallon tana kallon dutsen sauro ashe duk wannan abin da aka yi na tajalli a kanta da abin nan da tajallin ubangiji da kalaminsa da ba da attaura da aka yi da sha'anin Allah da ya gudana a nan ɗorin sina ɗin na ashe ba ya koma ba tukunna da ta hango abin da aka yi a cikin dutsen sauro kuma sai ta mance da nata baiwar da ta samu ka gani wa bi marri sinina yazdadu majidan kuma tare da zarcewar shekaru wannan garu saurin kogon saurin nan sai ƙara daraja yake da girma ka gani ko daga ko ina ashe za a dinga tahowa ziyara ana kallon wannan guri ana tabarruki da shi da ko ina har yanzu ko ku je bane gashi nan kogon sauro hasadatu zaita'u sai dutsen zaita'u ta dinga masa wato ta dinga kishin sa ta ne masa hasada li ajlihi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaita'u dutse ne wanda daga kansa aka daga annabi isa zuwa sama bin rafa'a wallahu ilaihi da kan dutsen zaita'u aka daga annabi isa wannan sha'ani ya sa dutsen zaita'u alfahari amma da ya hango abin da yake ga garu saurin sai ya mance da nasa shi ma sai kuma hasada ta shige shi ka gani mali zaita'a iltiqa'un bil habibi domin dutsen zaita'u bai samu gamo da masoyin Allah ba shine annabi wa mali sai na iltiqa'un bil habibi hakan nan dutsen dure sai na bai samu gamo da masoyin Allah ba wa malil kafi shi ma iltiqa'un bil habibi shi ma kafu ashabul kafi bai samu gamo da masoyin Allah kalgari kaman irin masoyin Allah da kogon sauri ya sadu da shi ba ka gani duk gabaki ɗayan su wa atahul kufaru shi kenan kafirai suka zo masa min kulli na hawan daga kowace jiha sun farka daga baccin aka kutsa cikin gidan aka na shiga sai aliyu bin abi dalib a gani akan abu saboda haka suka shiga buge-buge aka dinga kewaya duk cikin maka ko ina ana ta abin nan aka fadin fare malamai na duba da bokaye da waye da sauransu su zo su bayani kaza kaza kaza shi su ɗai hushi yana musu hanya ya ce duk yadda aka yi ya nuna musu hanya daga aka dinga bin hanya har ya je to da aka zo bakin dutsen sauro ya ce to nan din nan duk yadda aka yana nan wajen daga nan bi motsa daga nan ba yana nan wajen saboda haka suka aka hau dutse aka je aka ce to yana zai fake ana to ai da kogo a cikin sa aka je kogo to kuma an kuma yi wani lamarin kuma a gurin gashi nan ka gani shine wa ka gani wa atawul kufaru min kulli nawin kenan wastamarra tahziru shikenan tsawa ya zartu wal igra'u da shishitawa aka dinga tsawatar da su kaffa ku bari ya kubuje ba kaffa ku bari ya fitubuje ba ku yi kokari diyan da zai fa a kamo shi a gama da shi igra'u shishitawa kenan suka dinga shishi da samari su kuma manyan miyagun irin su Abu Labi suna nan gwajab su sai dai cunawa dai suna ta shishitawa ka gani su Abu Jahal su Abu Lahab da sauran manya-manyan su Walidu suna daga kaffa ku bari fa wata mata taziru wal igra'u warrafiƙun rafiƙu shi ku abokin tafiya wanda yake mai tsananin kulawa mai tsananin tausasawa shine abokan siddiqu sahabatun wadfa'u wato wata girgiji mai yawan zufar ruwa min salat takwaranya min ainihin wadfa'i ita ce idaniyarsa mai yawan zubar da hawaye sai ya zama na idaniyarsa ya zama kamar girgije hawayensa ba kankautawa saboda gani yake an cimma wa janibin manzan Allah shi fa yi fana'i da annabi a lokacin bai da wani muradi sai annabin ba ta kansa yake ba ko abin nan manzan Allah kawai yake ji ta ji yasa ya zama siddiqo kwata kwata kwata kwata ba irin wancan bane ahmadum anfusuhum wanda kansu ne ya dame su a'a shi ya mance da kan nasa ya fana'i a cikin annabi gabaki daya a cikin wannan banda manzon Allah babu abin da yake ji a gani shi yasa ai ba za a kamo darajarsa ba saboda tare aka taso kuma aboki ne kuma duk abubuwa da aka kaiwa da kuma wani rayuwa tare aka yi da yi dindimu da wane ne wane ne kullum ana gamuwa da safe a gamu da yamma a gamu a ci abinci tare a yi hira tare a yi wane ne kuma ya zo irin wannan sallamawar kai ko yanzu baka gani ba dama abin yana nisa da kai saboda haka haibar abin da kwarjinin abin ne kawai a zuciya ga shi ku ga abin shi yasa ba za a kai sahabbai ba saboda su akwai hijabi kwarai a cikin mu'asara duk fa wanda fa kake tare da shi kuna kaiwa da kuma ta billahi lazi ganin hususiyarsa sai dai tsin idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya maka babban rabo bayan da za a yi shine darajar sahabbai saboda su sun ga shahasiyar manzon Allah sun ga kaiwa da komowarsa a kasuwa sun ga zuwansa ya nemi bashin abu ba abu abu na je nemi bashi duk sun ga wannan abubuwan amma kuma suka yi fana'i da shi kuma babu abin da Allah yake hajjabi bawan Allah da shi irin wannan abin kaga zatinsa kaga cin abincinsa da shan ruwansa da biyan bukatarsa da kaiwa da komowarsa da aurensa da 'ya'yansa da kuma wato bukatarsa an fahimta da bayan da zai yi da wani abin ma kaga abin kaman aibi ne ma ka gani duk irin wannan kaga fushinsa kaga dariyarsa kaga wane ne to babu abin da Allah yake hajjaba bawan Allah da shi irin wannan idan kaga wanda Allah ya keta masa wannan har ya gano hususiya to Allah yana nufin sa da wani abu kasaitacce gwargwadon matsayin shi wannan bawa na Allah shi yasa sahabbai fa ba za a irin su ba yawa ka gani to shine abin da yake faruwa kaga cewar sun fi kowa din to shi kenan shi ne ce me wannabiyul ummiyu shi ko annabi aminu amintacce a gafa shi a cin kokan harin tsawa ma yake abubakar yana ta kuka yana ta kuka shi kuma habbaci ma yana ɗiban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin libu'udi la khawfi anhu ina tsoro ina bacci ai ba su haɗu ba yawa tangaran yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama saboda nisan ta tsoro da gare shi wazda da fihi raja'u wato sa rai ma da rahamar ubangiji da ni'imar sai karuwa take dada yaqini ne yake da buɗe kirjinsa alaihi salatu wassalam shi yasa ga baya waiwaye mun za Allah yawancin waiwaye tsoro ne wani abu ne yake sa kake waiwayawa dan in kaga abin sharawa a guje ka shara a guje shi yasa kake waiwaye to ga gani na sajjala an kabutu dira an hasinan suna zuwa bakin kogo sai suka tar da ga wata tsohuwar saƙa ta gizo-gizo irin irin yanan da haƙura take an fanta ya yi saƙar ya yi saƙar ta yi kauri ta yi kauri ta yi kauri har tana ƙura tana zazzaɓowa haka ta rufe bakin kogon yanzu wannan gurin shine aka shiga ɗazu saboda kaurin sakar da ya yi har ga ƙwankurciya a kan sakar a wannan wannan zancen banza ne suka ɗuɗɗura wa shi wannan su ɗaihun wannan bukan zagi mu za ka mayar wawaye ice ya rantse da lati da uzza yana nan guda yi ta rantsuwa da lati da uzza ina ka tattake shi wani zabga masa mari a gurin ka gani sakamakon abin da ya so magani ka gani za ka mayar mahaukata suka dubu kogonan suka wannan suka ce ai wanda muke neman wannan sakar ai mu sai mu ce ta girme shi ma ta girme rayuwarsa gani karkana za qabla miladi muhammad da ta qulu hofi kaza ka yana ta wannan suna suna ta gaggaya masa maganganu to saboda haka nan na sijil an kabutu kenan giza giza yayi sakar dir'an silke hasinan mai kauri sannan kuma alwarƙa'u wata kurciya ta zo mai toka-tokan gashi da a fato ita kuma ta daɗa wato rubanya wannan saƙar bibai da ha da ƙwanta ta rikita hankalinsu kuma da ƙwai da ta yi akan saƙar ma kudi ya kudi menene dai wannan kwanci kuma ya aka bi fasa dazu dazu fa kace ya shiga nan gurin ba ka gani to hukuncin Allah kenan inda duk ba a zato yanzu kaga da da giza giza duk ma kowa ya aje makamansa wa qayatul lahi aganat an mudaafatin min ad-duru'i wa an alim min al-udani ashe idan Allah yake yi ka ba sai ka sa giza giza ma inda za ka zo ka yaye gidan nasa ka wuce baka sani ba sai Allah ya kare ka da shi to ka gani ta habitihi qablahum qaumu Musa mutanen annabi Musa sun gigita sun ɗimauta a cikin ƙasar Tihu ita ƙasar Tihu nan farsahi ce kamar tara mil 27 kenan suka fita su kimanin 600 da tsirari lokacin da suka ƙetare bahar kulzumi bahar maliyan nan daga daga barin arewacinsa ta nan suka ƙetara suka fita suka ƙetara wannan ƙasa ta masar da suka shiga suka yi abin da suka yi aka ce su je su yaƙi falasɗinawa kasan fa ya daɗe yaƙin nan na falasɗinu da banu isra'ila a su ne jababira to ai su ne jababira su ne falasɗinawa to saboda haka ubangiji ce zai zai yaƙi suka ƙi aka yi aka yi suka ƙi ubangiji ya ƙaddara musu zama a cikin tihu suka yi ta fama suna ƙoƙarin su tserewa da ƙasar masar su shiga cikin ƙasar sham amma idan suka yi ni suna tafiya suka yi ni suna tafiya da daddare in gari ya waye sai su ga sun dawo inda suke saboda haka suka yi tafa ganniya a ci wannan ai labarin sa yana nan a cikin tafsiri shi ta habitihi qablahum qaumu musa a cikin tihu kasar tihu wannan wurin da suka yi ta da warwara a cikin sai da suka shekara 40 40 da tihu na filardi suna ta shekara arba'in haka aka dinga yi suna kokarin fita daga wurin amma duk in suka kwana suka sai suka suna nan inda suke to saboda haka a nan suka ɗimauta tare da wato shi ne yake cewa to su kuma wa huwa ardun fasihatun gashi ku ƙasar tihu nan ƙasa ce wacce ke mai faɗi faiha'u mai yalwa suka ɗimauta a cikinta to wa ƙurashin su kuma ƙurashawa min ajilihi saboda manzon Allah ta ta su kuma sun ɗimauta ne sun gigita fifina ilgari a cikin farfajiyar kogo nan su kuma aka gigita su iya farfajiyar kogo a nan aka gigita su su wannan mil ashirin da bakwai ne a ciki suka gigice ai yana da faɗi ko ya isa to su kuma nan a bakin kogo aka gigita su nan suka yi ta hayaniya aka kaure da faɗa to mu shiga mana a gani me za mu shiga mu yi mu kwashi wannan dattin kaza aka yi ta hayaniya aka yi ta hayaniya abubakar na jin su shi ko manzo Allah yana gida saboda haka yana jin su yana yana ta kuka yana ta zubar kuka yana ta zubar hawaye ka gani wa ma yakunu al-fina'u to menene farfajiyar kogo balantana ha abi mota a cikin sa an banda mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama thumma sarar shamsul wujudi annabi kenan ranar halitta gabaki ɗayanta kasan wannan ranar ta duniya ce to wannan ranar halitta ce ga baki daya ranar halitta ga baki dayanta shine manzo Allah sarat wannan rana sai ta tafi bilailin cikin dare bayan wato zamanta na kwana uku a cikin wannan kogo wanda duk iyalin gidan abubakar su suke ta hidima amir ibn fuhaira asma bintu abubakar abdullahi bin abubakar su suke ta kaiwa da komowa da hidima zuwa wannan kogo suka shi abdullahi zai kawo musu labarin abin da ake ciki a makka da daddare amiru bin fuhaira akwai awakin sai na abokar a gurinsa ya tatsi nono ya kawo musu da daddare haka haka haka aka ta yi ita kuma na na asma'u tana gida cikin shirya abinci a kawo musu idan ya kama za a kawo abinci hakan nan hakan nan hakan nan ana ta wannan sha'ani maka ba su sani ba to ka gani to yanzu wanda ya taba abubakar siddiqu ya ka gani ai kaga ba sassauci ko duk musulmi in dai na Allah ne masoyin annabin aka taba in mutum ya taba Abubakar kun kun kama gaba da shi kenan har abada illa in ya tuba sai dai in ya tuba ya dawo saboda haka mutanen mu hususan wato mu da ake cewa ahlul dariqati dinnan to mu muna fa da sassauci kwarai a cikin janibin sahabbai muna sassautawa wal iyazu billahi mu dai kan ba mu da wannan sassauci amma da yawan mu ahli dariqati muna ruduwa da cewar wa'annan makiya Abubakar Siddiqu wai suna son ahli baiti Rasulullahi saboda haka har za mu tare da su a wurin Maulid wai muna yaban kaza kaza da su wannan wannan haduwa ba tai ba wallahi la tarkanu ila allazina zalamu babu ku azzalimi ba azzalimi irin wanda yake kai suka zuwa ga wa'annan tsarkakan Allah wanda ubangiji ya masa shaida da kansa wanda suka fi kowa kusanci da manzon Allah saboda haka mutane ba mu ba wa'annan mutanen dan menene kake tsalle idan an taba janibin Shehu Tijani dan me kake tsalle in an taba janibin Sidi Abdul Qadir dan me kake tsalle in an taba malamin ka ma ko an taɓa babanka kake tsalle amma a taɓa wa'annan abu mu zan mutanen kirki ba ko kankani ai ba mu babu wanda yake ganin wani aibi a jikin abubakar siddiqu wallahi ba mu ba shi saboda muna san annabi to shi kuma abubakar siddiqu ya ƙare ya ƙare ba mu ga wanda ya bada kulliyarsa ga annabi shi ma manzan Allah haka ya masa shaida inna amannan nasi alayya fi nafsihi wa malihi abubakar walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi la takhadtu ababakar ba wanda yake mafi baiwa gare ni da kan kansa ya miƙa min kansa baki daya ya miƙa min dukiyarsa baki daya kaman abubakar kaji ba gare raunar da manzo Allah yake kwance masallacinsa to da kudin abubakar aka sai gurin gaba daya sai kuma ka ce ni to saboda haka kaga wannan ba zai taɓu ba a gurin a gurin musulmi to shi kenan su kuwa wayannan mutane wato mamin wato shi'iyin imamiyin ya atikidul islam fi abubakar wala umara babu wani wanda yake yin wannan mazhaba da suke cewa shi'a imamiyya da yake itikadi a zuciyarsa musulunci ga abubakar da umar ba fa zancen hilafa manzo Allah ba ba su fa yadda da musuluncin su ba ga baki ɗaya murtaddai ne a gurin su ko ya gaya ma wani abu daban in ya zo yana zai buɗe magana alhamdulillahi wa da huwa salatu wa salamu ala kaza kaza wa alihi kaza to sauran kuma wasabi ka ji yayi bi wannan janibin kuma ko ba hakan nan ba to saboda hakan nan mu a nan dai gaskiyar magana ba mu da sako-sako a nan ma albadru ko to tun masar shamsu lujudi bilalin da daddare ma a halbadru ita wannan rana tana tafa kuma da wata cikakken wata shine abubakar wannan rana wannan wata suna tafiya ufuku hal bai da'u sararin samaniya ta take tafiya wannan rana ba irin wannan sararin bane a'a akan doron sahara take tafi ita kuma wannan rana haji kuma waqata fa ha suraqatul listiraqin nuri suraqatu bin malik bin jushim al-mudlaji ya bu wannan rana shi nufinsa wani abu daban ashe karshe dosano hasken ta zai sai ya dosano hasken Allah yana son sa ka gani saboda haka ya tafi dan dosanon haske min ha daga wannan rana ka annahul hirba'u ya tafi kaman hawainiya yana tafi sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu ka gani wa adan nafsa bit tara'i shi yayi wa ransa alƙawari ne da samun wadata saboda quraishawa sun sa raquma 100 adadin wato raquman diya kenan ka gani ko adadin raquman diya suka sa shikenan ga wanda di wai ya zo musu da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma raƙuma 200 ga wanda ya zo musu da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahibinsa Abubakar Siddiqu ka gani to sai ya gurata waransa samun wannan raƙuma mai tan saboda haka ya bi su yana zaune cikin mutanen su ana hira yaji wani yana bayani yace ni ko na ga wasu mutum uku sun wuce na sun wuce tun a sun gaba haka na ina tsammanin ko dan uwan ƙwarai shawar ne da suke neman sa da shi da mutanensa kaza kaza ya bayani ya siffar da su raƙatu ya sani saboda haka sai watsa da ce ce kai ina yaushe zai biyo ta nan wai shi basarwa yake dan shi ya ce ya ci wannan raƙuman ji ya kaɗar da zancen aka yi aka yi a kawo zancen ya kaɗar sai da su ya maza shi ke ne sallama majalisin aka watse sai ya tashi nan da nan ya shiga gida ya ɗauko dokinsa wata godiya ce da shi ma ya ɗauko ta saboda haka ya ɗora sidin sai ya ɗauki kwarinsa da baka ya ɗauki makami ya fita ya bi hanya saboda haka ya bi su to shi ne yake faɗa wannan labarin ana a ya ce ya alkawarta wa kansa samun wadata walakin sai dai rubba faƙarin da yawa talaucin da a sharru min hussara'u wadata ta fi shi sharri gwanda talauci wata wadatar gwanda talaucin da ita yanzu wannan me amfani wannan wadatar idan da ya yi abin da yake so din Allah ya ba shi dama ya abin da yake so ya samu wannan wadatar ya ka gani to saboda haka nan shine sayyar al-hasfa ta ta ard sayyar al-hasfu ta ta hul arda bahran to al-hasfu kisfewa sayyara ta mayar da al'arda ƙasa ta hata huda yake takawa wacce ke ƙasansa sai kisbewa ta mayar da ita baharan teku ya ga mutum ya ce zai tafi akan ruwa ai tsimbala zai nutse ko to yau sai ƙasa ta koma kuma tekun a wurin surakatu a bayan manzan Allah ba ruwan ma'aiki ba sai ya ce masa ya arlu huzihi ba irin na sayyidina Musa alaihi salatu wassalam ba sai ya faɗi wannan ba komai ma hidima yake masa yana gaba ba ya badda karatun alkur'ani ba abin da yake yi annabi wanda ba abubakar ne ya waiwaya nan ya waiwaya ce ya waiwaya nan ya waiwaya can har yake da ya ga surakatun ya ce ya rasulullahi an cin mana to shi kenan manzo Allah ya gaya masa a maganin ka bisani Allah salisuhuma kamar yadda ya faɗa a zuwa me kake zo ne mu bi ne Allah fa yana tare da mu to saboda haka nan sai ƙasa ta koma teku gare ƙarfi hisabihun jarda'u wannan godiya mai gajeren gashi dan shi dokin yana da yalolan gashi zama kansa baya abin nan to yana mai gajejjerin gashi ce daram yake akan ta gare ƙarfi sai ta dilmiya a cikin wannan tekun a doki kamar shiga ruwa sai dilmiya saboda haka nan in ya daga abin nan tun da ya hango manzo Allah da yi wa dokin kaimi ya daga kafafuwan gaban nan yana dire su zai shara a guje sai kafar sai ta shige cikin kasa sai ya kama makyangeman kafar dokin su raƙatu sai sulmiyo ta gaban dokin ya faɗo tim ya zo ya kwakulo da kyar ya kwakulo kafar dokin nan ya sake hawa ya yi masa kaimi malam da ya zabura ya gaba yana jira kafar gaba sai ta shige ta wuce ƙorin ba a cikin ƙasar to sayyar alhasfu ta ta hula arda baharan an fahimta ai mu'jizar manzo Allah ta mayar da ƙasar ta koma teku saboda haka ƙarshe na uku da ya abin nan ƙasar sai ta kamo har da shi to kuma shi kenan thumma nadahu ba da ma simatil hasba wa qad yunjidul gariqan nida'u kuma sai su ma kira kuma yanzu kuma sai istigasa kuma sai neman dauki sai neman gudunmuwa ya dinga kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga kiran Abubakar Siddiq to shi kenan kuma akai masa abin da akai masa shine gashi nan fafada nafsahu bi bazli hudu'in ya fanshi kansa da miƙa wuya ya miƙa wuya ya fanshi kansa ka gani hina min halame buka illa zima'u yayin da ba abin da ya rage a cikin ran nasa sai wanjinta shi zima'u idan aka yanka dabba ai bata mutu ba ko da sauran rai a jikinta to shine zima'u dan amma dai ka san ta gama yawo yawa to zima'u kenan sauran ran da yake jikin dabba kamun ta shura shine wanjin rai saboda haka nan ba abin da ya rage a cikin ransa sai wanji kawai ya kusan halaka ga baki daya to kuma sai ya kira kuma ka gani ko saboda haka ya kira ƙoƙarin jidul gari kan nida'u shikenan wahabahu wa'adan manzan Allah ya bashi ya yi masa wani alƙawari wadata kake so raƙuma to wata ran za a kwaso kayan adan kisra ga baki ɗaya su in aka ce kisra a gurin larabawa kamar ka ce duk duniya kenan yanzu kamar yanzu a ce shugaban amurka ka gani za a baka sarautarsa da mulkinsa da kasaitarsa da rikarsa da komai da komai nasa ya ka gani to saboda haka je kai surakatu ka saurara akwai ran da kana tana nan tafi ranar da suwarai kisra kayan adan kisra gabaki ɗaya za a sa maka shi kenan gashi kanan yau kai ne kisran ma gabaki ɗaya kai kana nan kana neman wasu raƙuma to abiyan arziki yana tafi Allah yana son ka fa'atahu wa fa'u shikenan wannan cika alkawari ya zo masa min badi hinin amma bayan zamani kaga wannan farkon hijira ne manzo Allah ya koma Madina ya shekara goma da wata uku ya koma ga Allah aka zo Abubakar ya hau ya khilafa shekara biyu da wata uku aka zo Umar ya hau sai da ya ci wajen shekara kusan shida ko bakwai ana tafafatawa da daular Farisawa sai da ya karya su saboda haka duk abin da yake cikin wato taskokinsu aka kwaso har da kayan adan kisran da yake sa na mulkinsu wanda ba su kimantu ba saboda daraja tsakanin kambunsa da awarwarayensa da na kafa da na hannu da irin abin da yake sa na alhari da adan zinari da yake jikinsu da ɗige-ɗigen lu'alu'ai da ake yi da wani ne abin baya lissafuwa aka kawo su gabaki ɗaya umaru ɗan haɗabi ya ɗora wa ya tufata wa surakata su gabaki ɗaya to sai suka tuno da wancan magana sai kuka shekara ashirin ka gani wa a min ummi ma'abadin mai ida a waza halakutu ha'ilu sannan wata wato juyar akuya juya wadda ba ta haihuwa ta gama haihuwarta a jifa'u ga ta ƙeƙasasshiya ramammiya saboda rashin abinci ta zo masa min ummi ma'abadin daga wurin ummi ma'abadin idi yayin da a waza halkutu abinci ya gagare ta su masu itan da itan duk ba abinci saboda haka tana nan jikin danga tana shirin mutuwa to kuma sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma gashi kuma ana buƙatar abin sha kuma nono ake so to kuma yanzu wannan ita kuma ga ta shirin mutuwa take wai ki zance nono ana zancen za ta mutu muna son nono kaza kaza ji to shikenan to yanzu ni ban da nono kuma sannan awakin mu gabaki ɗaya suna wurin kiwo ban sani ba ma sun dawo ko za a samu nono tunda cikin fari muke wannan fa suka ta to wannan ai kun ga dubi yanda take mana ce to za mu tatsi nononta ta ce wannan ɗin ce ikon Allah ce to to gata nan to guda za mu kaman gatsewai saboda haka shi kenan ma'aikin Allah ya ɗora wannan hannun na zuwa da komai yana cikin wannan hannun ya albarka ya yi bismillah yana ɗorawa shi kenan fata fajat da nuna ne dinga cika da sai da kamar yadda ka zan ana hura akuya inda kafafuwan take bubbudewa din nuna ya fi ƙarfinta ga ta ƙanjamammiya amma ga nono kuma tashin hankali kuma kaya guda saboda haka shine abin da yake faɗa nan halabar dar'a ya tatsi nonon nan nata a shiba'ar rakaba ya ƙosar da ayarinsa min ha daga nonon wannan akuya bi ina'in da kwa sai da ya fara cika ƙwarya tukuna bai wasu abubakar da shi wannan abokin tafiya da amiru su suka sha suka ɗik tukuna sannan manzo Allah ya sha ragowar shi kuma tatsu wani kuma ya cika musu ƙwarya ya ajiye ummu mabadin tana kallon ikon Allah ta saki baki bata ma san me take kallo ba halittar jikinsa take kallo ko ko wannan aiki nasa take kallo duk ta gigice ga baki daya ummu ma'abadin shine yace shibar wa zada anhum ina'u ya kara musu kuma wata ƙwaryar alhamdulillah nan zamu kwana ya kara musu wata ƙwaryar cike da nan alhamdulillah a bata sani ba inna bata sani ba ai bata sani ba bata ma san waye ba eh bata ma san waye ba dan da mijinta yazo ya tambaye ta me biya na gano nan ta ce marrabi na rajulun mubaraku eh wani mutum ni ban taba ganin irin albarka irin ta wannan ba shine ya wuce muna gurin kana min hadisi kaita wa kaita ga yanda yake ga yanda yake yana ta wannan doguwar siffatawa ta ta رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق وسيم قسيما لن تبيه سجلة ولم تزر به سعلة في عينه وتدعج في عنقه سدع في صوته سهل في نيته كتدنك سبنت النبي قسم بلا ربي إيه تو هكا تسبنت من ذا الله إتا أم معبدين kuma ga kuma wancan aikin duk abubuwan sun gigita ta eh amma da karshe dai umma abdul khuzaiya da ita ɗanta ma ya zama daga cikin sahabbai manya fitattu masu ruwaya kwarai da gaske ku alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam